أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda insha Allah za mu gabatar da karatun littafin Ummatul Ahkam wannan shine zaman mu na 81 a cikin karatun wannan littafi mai albarka kuma yau muna ranar biyu ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam wasu dodili da bakwai ga watan Oktoba shekara ta 2000 da ashirin da ɗaya miladiya hadisin da za mu karanta ko hadisin da za mu tashi daga kansa a yau shi ne hadisin da aka rubuta hanyar sirna sa'ar dan abi wa qas radiyallahu anhu mun karanta shi a wancan darasin namu da ya gabata to amma da yake ba a faɗaɗa cikin bayanansa ba to shi sa nake ganin akwai buƙatar sake karanto shi sannan a ɗora daga nan bismillahir rahmanir rahim عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مسعود التبتل ولو أذن له لاختصينا وانا حديث yana magana ne akan karhancin barin yin aure don yin wani abu daban don yawaita ibada ko don shagaltuwa da wani abu na neman ilimi da sauransu to wannan abin wato wannan babu zai mana bayani akan karhancinsa an karɓo hadisin ta hanyar sirna sa'adu dan abi waqasin kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu qala yace radda rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala usman ibn maz'un at-tabattu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wa usman dan maz'un at-tabattu wato yankewa daga maganar aure walau azina lahu laqtasina da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa izinin kare aure ya zauna haka yayi ta ibada to mu ma da mun dandake kanmu wato da da mun zama cikin dandaka mutum ya zama ba shi ba iyali abinda ake nufi da at-tabattul dinnan shine tarkun nikahi min ajli al-inqida'i lil ibada barin yin aure dan mutum ya yanke ci gaba da ibada kawai hakika Allah madaukakin sarki ya wato ya zargi ahlul kitabi bisa wannan inda ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa rahbaniyata libtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha fa'atana alladhina amanu minhum ajrahum wa katsirun minhum fasiqun wayannan mutanen annabi Isa ne alaihi salam ubangiji yake magana akan su to wannan su a zamanin shari'arsu wannan ɗin halal ne a cikin shari'arsu amma mu addinin musulunci irin wannan ɗin bai halatta ba matuƙar mutum yana da halin da zai iya yin aure to yayi auren ya fi masa lada in dan lada in dai lada yake nema saboda wannan ma'anar ne ake kiran nana maryamu alaiha salam ana ce mata ana ce mata maryamul batul saboda yankewarta daga mazaji ba ita ba wani namiji kawai ibada ne a gabanta to sai malamai suka ce to ai ita na na maryamu alaiha salam dama tun kafin a haife ta mahaifiyarta ta riga ta yi bakance game da ita cewa ta ba za ta ba da ita ne don yin ibada dan tun tana cikin ciki mahaifiyarta ce rabbi inni nazartu inni nazartu laka ma fi batni muharrara fa taqabbal minni innaka antas samiul alim wannan addu'ar nana hannatu ce mahaifiyar nana maryam alaihassalam iyaye su bakancan ɗansu ya zauna kawai don yin ibada ba tare da yin aure ko wani shagali na duniya ba wannan ja'ibi ne a cikin shari'arsu ta al'ummar banu isra'il amma cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan sai wasu suke cewa ana kiran na na fatima radiyallahu anha wa alaihi wasallam ita ma albatul to nan ma malamai suka ce wasu malamai suka ce ana kiranta batul ne saboda yankewarta gabarin mazaji in ban da sayar na ali da sai kuma wasu suka ce to ai in dai dan wannan ne ai wannan ba zai zama wani siffa ta abin yabo ba saboda ba iya ita kadai take da wannan matsayin ba in dai wannan shine ma'anar tunda kenan duma dumatar da ta tsaya iya mijinta kadai wanda ya aure ta kuma ta mutu a hannun shi daga shi bata auri kowa ba kuma shi ma a zamanin da take raye bai auri kowa ba kina ita ma ta zama za a za a yi kiranta albatul a a to in dai haka ne ko to ba wannan ne dalilin ba to ainihin dai dalilin da yasa shi kiran na Fadima radiyallahu anha wa alaiha salam albatul shine saboda girman nasabarta jinginanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Fadimatu bad'atun minni Fadima tsoka ce daga jikina yaribu ni ma rabaha duk abin da ya dame ta to ni ma zai dame ni kuma ya tabbata cikin hadisi cewa Allah madaukakin sarki yana yin yarda da yardarta yana yin fushi da fushinta saboda duk abin da ta yarda da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yarda da shi duk abin da ta yi fushi da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yi fushi da shi to yardar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ita ce yardar Allah haka nan fushin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine azabar Allah hadisin wato ma'anar shaƙun a dunkule sabon manzala sallallahu alaihi wasallam sun kasance mutane ne masu yawan son ibada da kwaɗayi a cikin neman lada da haka sai suke tunanin kamar yin aure zai zamanto ya shigaltar da su daga barin yin ibada da kuma jihadi da ɗaukaka addinin Allah to don haka ne sai suke don haka ne sai suke ƙoƙarin yankewa daga yin aure don su fuskanci kawai jihadi da ibada kadai duk da cewa yin aure din nan yana daga cikin mubahat abubuwan da suka halatta ga mutum ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hana su yin wannan kuma ya ba su labarin cewa bin sunnar sa sallallahu alaihi wasallam shine mafi alkhairi daga yankewa daga yin aure tunda auren nan sunnar shi ce kuma ragiba an sunnati fa laysa minni hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa misali daga ciki za mu riƙi cewa hadisin nan ya zargi attabbatu wato yankewa daga yin aure hadisin ya zargi shi hakika Allah madaukakin sarki kuma ya ambaci attabbatu din a cikin alqur'ani a matsayin kuma abin yabo kamar inda Allah madaukakin sarki yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا عند الله يجي مثلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا كوكما وتبتل إليه تبتيلا وانا وتبتل إليه تبتيلا ده الله يجي مثلا الله صلى الله عليه وسلم أي واذكر اسم ربك كأنبتشسونا وبنجيجنك وتبتل إليه ka yanke duk wata alaƙa da kowa ka tafi zuwa ga ubangijinka tabtilan matuƙar yankewa shine ma'anarta ma irin wancan tabbatar ɗin ne na yankewa daga yin aure ba domin tabbatul wanda wanda wanda hadisi ne yake nufi shine tarku tazawuj wato barin yin aure da kuma yankewa kawai mutum ya kama ibada kadai kamar yadda ruhubaniyawa malaman banu isra'ila suke yi shi wannan shine zance na gaskiya hakika hakika shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta zo ne domin ta bawa kowanne abu haƙƙinsa ta bawa zuciya ko kuma jiki nashi haƙƙin sannan kuma ta bawa ruhi nashi haƙƙin na neman kusanci da ubangiji abu na biyu da za mu riƙa daga cikin wannan hadisin shine haramcin dandaka ba wa dandakar dabba ba yawa dandakar mutum da kansa ya dandake kansa ko mutum ya sha wani magani wanda zai ɗauke masa sha'awa ya ji baya sha'awar mace ko kuma mutum ya je a yi masa wata allura kamar yadda yanzu a wannan zamanin akwai allura da suke yi wanda mutum ya wannan allurar shikenan gaba ɗaya zai ji baya sha'awar aure baya sha'awar kowace irin ya mace to wannan haramun ne a addinin musulunci bayan wannan akwai allurar da suke yi wanda mutum lafiyarsa ta ɗan namiji tana nan amma kuma ba zai haihu ba allura za ta kashe masa ‘ya'yan rai-rai ‘ya'yan wato ƙwayoyin rai da ke cikin ruwansa zai zamto allura ta kashe su wannan shi ma haramun ne addinin musulunci addinin musulunci ko namiji ko mace haramun ne mutum ya bi wata sababi a wani sababi da zai hana shi yin haihuwa haramun ne yawa amma kamar family planning wannan ba haramun ba ne idan akwai dalili idan akwai dalili misali matar ce ta haifi wajen 'ya'ya shida 'ya'ya bakwai sai likita yake likitoji su yi ganin tunda shekarunta sun kai yanzu arba'in da wani abu 'ya'ya kuma sun kai wajen bakwai da ta haifa sai likitoji suke ganin ya kamata ta rika dan hutawa maimakon da duk shekara ɗaya a ta biyu za ta haihu shekara ta ɗaya a ta biyu za ta haihu da sai likitoci suke ganin me zai hana to ta yi allura ya za ta rika samun kamar shekara biyu ko uku tana hutawa kafin wani cikin ya shiga wannan kam ba haramun bane addinin musulunci amma shi kuma zub da ciki haramun ne kai tsaye ɗari bisa ɗari zub da ciki haramun ne addinin musulunci sai dai idan likitocin ne suka tabbatar da cewa wannan cikin an bar shi matan nan za ta iya mutuwa in suka tabbatar cewa matan za ta iya mutuwa to maimakon a rasa ranta da na jaririn gaba ɗaya to gara a cici guda ɗaya a kashe ɗaya ciki guda ɗaya ma'ana a cire cikin don ita ta rayu to sai dai haka amma haka kawai wai mutum saboda matar tana da ƙaramin goyo da take shayarwa tana da shayar da yaro ɗan wata uku ko ɗan wata shida to yanzu kuma ta samu ciki ciki na sai a je a zubar wannan yana daga abin da wato matasa a wannan zamanin suke yawan yin sa suna ganin kamar ba komai bane alhali kuma komai ne wannan ɗan da kuka fitar da shi kuje kuka sa aka likita ya allura aka kashe shi ko aka fidda shi a ranar alkiyama sai Allah ya tashi shi kuma sai Allah ya tambaye shi a gaban ku Allah zai tambaye shi kai wannan laifin kai wa iyayenka suka kashe ka yace shi ma bai sani ba sai ubangiji ya sa to a kira ku ku iyayen nashi wannan dan naku wannan laifin yayi ko kashe shi ba ku bar shi ma an haife shi ba ba ku da amsar da za ku ba wa ubangiji idan har ubangiji zai tambayi waɗanda jahilai can na zamanin jahiliya waɗanda ma ba su yi imani da Allah ba ubangiji ya ce wa izal mawudatu su'ilat yayin da yadda aka binne ta da ranta za a tambaye ta ubangiji zai tambaye ta bi ayyi zambin qutilat saboda wani laifin ne aka kashe ki idan aka kai kuma wanda yanzu kai musulmi ne ka riski shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gaya maka ka ji ka sani ka san haramcin kashe rai ka san haramcin a zubda cikin nan amma ka je ka yi saboda wai tsoron talauci ga abdullah dan mas'ud ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanne laifi ne yafi girma a gon Allah ayyu ayyu zambi azam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi an tushrika billahi wa huwa alladhi wa huwa khalaqaka shine kai shirka da Allah alhali shi ya halicce ka sanan sai ya ce summa ayyu sanan sai me yace an tuzani bi halilati jarika shine kai kai zina da halal din makwabcinka wato matar makwabcinka kai zina da ita bayan shirka wannan shine zunubi na biyu Abdullahi dan Mas'ud yace sannan sai kuma mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taqtula waladaka shine ka kashe danka saboda tsoron kar ya ci abinci tare da kai da ai magana kenan wai tsoron wahala tsora ka haramun ne Allah ya kiyaye Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin aure da kuma haihuwa har ma ya faɗa cikin hadisi yake cewa tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun fa inni mukasirul anbiya'a yawmal qiyamah yace idan za ku yi aure ku aure mata waɗanda suke son ku kuke son su sannan kuma masu haihuwa za ka auri mace ka duba wacce irin gidansu suna yawan haihuwa amma duk matar da kamar danginsu sun shahara da rashin haihuwa to gaskiya in dai ba ubangiji ya riga ya kaddara maka dama za ka aure ta ba to ka auri wacce dai dangin su kasan suna yawan haihuwa to wannan shine yake daidai da shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inni mukasirul anbiya'a yawmal qiyamah domin ni hakika zan yi wa annabawa alfahari da yawan ku a ranar alkiyama abu na biyar wato shi wannan al-iqtisa din yin allura da za ta hana mutum sha'awa ko kuma mutum shi da kansa kawai ya rika shan wasu abubuwa da za su hana shi jin sha'awa da sauransu to wannan ya kauce wa fitira da kuma sunnar annabi alaihi salatu wassalam abu na shida da hadisin ke karantar da mu cewa sashen abin da wasu mutane suke yi a da na barin wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa wai saboda gudun duniya har ma a yanzu da yawa za ka ga wai mutane akwai waɗanda suke da irin wannan ra'ayin musamman ma malamanmu na tsangaya mutum sai ga kamar ana gudun wani abu na jin daɗin rayuwar duniya saboda wai kamar zai nisanta ka da Allah ba haka ba ne ba haka ba ne shi ne kusanci da Allah wannan a zuciya yake wani zai iya kwana yana sallah ya washe gari ya wuni yana azumi amma shi kuma wani ya kwan yana bacci washe gari kuma ya ci gaba da cin abincinsa amma kuma ya fi wancan mai ibadar lada saboda me saboda akwai ibada ta tintintini ka zauna kai tintintini cikin girman ubangiji ka zauna kai tintintini cikin matsalolin addini ka warware wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu da ke damun su na masairu na addini to wannan kadai ya fi ka je kai sallah raka'a biyu ko fiye ko fiye ma da haka kuma har ila yau cin mai kyau da shan mai kyau ba zai rage maka kusanci da ubangiji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ci nama soyayye yakan ci nama gashishi yakan ci gurasa wanda duk da cewa a wancan lokacin su ba su dauke shi a bakin komai ba amma mu a nan a yanzu muna ganin wannan daga cikin nau'o'in kayan abincin mai daɗi haka kuma sannan an samu daga cikin malamai magabata na kwarai su ma irin wannan abin suke yi sukan ci mai kyau su sha mai kyau kamar irin su imam sufyan sauri sukan ci mai kyau su sha mai kyau yakan ce shi jikin dan adam kamar dabba ne ita dabba idan aka bata abinci ta ci to tafi aiki mai kyau to haka nan shi ma jikin dan adam ka bashi abinci mai kyau ya ci ya ginu idan zaka samu damar da zaka tsaya ka kwana kana ibada ba tare da ka raunana ba kai azumi yau gobe ma kai jibi ma kai ba za a gara ma a jikinka ko wani yanayi ba amma ya zamto koyaushe ba za ka ci mai kyau ba za ka sha mai kyau ba duk da ka jera kwana biyu ko uku kana azumi sai an gani a jikinka an ummi haribata binti abi sufyan radiyallahu anha annaha qalat ya rasulullah ankih ukhti bint abi sufyan فقال أو تحبين ذلك فقلت نعم لست لك بمخليتي وأحب من شاركني من خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يهل لي قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكها بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في هجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة فلا تعارضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال أروة وسويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأربعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر بشر هيبة أريه بعض أهله بشر هيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بإتاقتي سويبا wannan hadisin an karɓo shi daga ummu habiba ramlatu matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ramlatu bintu abi sufyan ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun ana zaman makka a lokacin da mahaifinta da mahaifiyarta gaba ɗaya suke cikin kafirci da iyayenta da kakanninta a sannan duka suna cikin kafirci amma ita ta yi imani ta ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam mijinta sunan shi ubaidullah bin jahsh wan zainab bint jahsh ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam da da suka yi ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi hijira tare da mijinta zuwa kasar habasha yayin da suka isa kasar habasha shi mijin nata sai rashin rabo ya same shi sai ya koma addinin kirista ya koma addinin kirista kuma ya mutu a haka to bayan nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wani sahabin sa mai suna sayyidina Amr bin Umayyah az-Zamari ya aike shi zuwa wajen Najashi sarkin Habasha din cewa yana neman aurenta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam aka aura masa ita wanda ya daura auren shine Khalid bin Sa'id bin al-Az dan baffanta kenan Najashi shi ya biya sadakin a ya musulunta najashi shi ya biya sadakin ya ba da dinari 400 nawa ne dinari 400 aƙalla kamar naira miliyan 40 ta yanzu ya biya sadakin matar annabi sallallahu alaihi wasallam duk a cikin matan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa aura guda goma sha ɗaya ɗin nan babu wacce ta samu sadaki mafi tsoka irin ita ummu habiba sannan lokacin da za a taho da ita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam najashi din ya haram ya hada mata goma ta arziki wanda wanda a wannan zamanin ma ko budurwa aka aurar yar gata ba ta samun irin wayannan kayan aka ya hado ta da su aka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga kan tufafin sawa kayan gara zuwa kayan jere na daki da sauransu irin yadda ake wa ƴaƴan sarakuna haka ya mata najashi ta rasu a shekara ta 42 bayan hijirar annabi alaihi salatu wasallam wato bayan shekara 32 da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya a wata riwayar kuma an ce bayan a shekara ta 44 bayan hijira ta rasu wasu malaman tarihi kuma suka ce a shekara ta 49 wasu kuma suka ce a shekara ta 50 ne ma a cikin kisoshin ta mashhurai wata rana mahaifinta Abu Sufyana ya taho daga makka zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam domin jaddada alƙawari da aka yi da su na hudaybiya sulhun da aka yi na hudaybiya to sanin cewa sun riga sun karya alƙawarin sai ya zo don ba da haƙuri ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya zo sai shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yattasa da ya zo zai zauna akan shimfiɗar annabi sallallahu alaihi wasallam sai da sauri ta janye shimfiɗar sai yake cewa kin ban mamaki shin gani ki daraja ta ta fi ƙarfin in zauna kan wannan shimfiɗar ko ko shimfiɗar ce daraja ta wuce ni in zauna sai ta ce masa wannan shimfiɗar ta annabi ne sallallahu alaihi wasallam kai kuma na jita ne tunda kai kafiri ne eh bai musulunta ba shine ya kaɗa kai shi ta dama yana daga maganganun da shi abu sufyan yake yawan faɗa yace ya je fadar kisra kisra anusharwan sarkin farisa emperor na daular farisa ya je fadar hirakala wato hercules emperor na daular rome roman empire yace amma bai taɓa ganin soyayya da girmamawa wadda wani ke wa wani kamar irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi mishi ba to shine mahaifinta Abu Sufyana bin Harbin bin Umayya ita ƴar uwar sayyidina Muawiya ne wanda ƴan shi'a suke yawan zage shi din to kaga shi a sayyidina Muawiya kaga shi ma dan cikin gida ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana auren kanwarsa ita ce wannan Ramlatu Ummu Habiba to saboda haka ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ya ma'aikin Allah an ke ukhti ka auri yar uwata mana binta abi sufyan yar abu sufyan sunan yar uwata ta durratu ka auri yar uwata mana yar uwata ce fa uwa ɗaya ba ɗaya tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta mana faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata atuhibbina zalik shin kina son haka kina son aure yar uwar taki sai da ce kwarai kuwa lastu laka bi mukhliyatin aini ba ni kadai ce nake bantu da kai ba kuma na san zaka auri wasu matan ba bayan ni dama na zo na samu wasu a hannunka kuma na san bayan ni ma zaka auri wasu tunda ko ban ke banta da kai ba to wa ahabbu man sharakani fi fi khairin ukti to mafi soyuwar wanda zan so yayi tarayya da ni cikin wannan alkhairin na zama da kai ita ce yar uwata ta jifa wato su matan annabi sallallahu alaihi wasallam gani gani suke yi auren su da annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne gari su ba wai kawai suna ganin shi a matsayin miji bane suna ganin wani alkhairi ne da Allah yake bance su da shi kuma haka ne to dalilin da yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta shin kina son aure tan saboda ya gwada hankalinta ne saboda bisa al'adar mata ba sa so wani a wurin mijinsu ko da ko yar uwarsu ce ta kusa wace ma ya halatta mijin zai iya haɗa su kamar misali yar kawunta ko yar baffanta idan ta ga shakuwar ku yayi yawa tsakanin ka da yar kawunta ko yar baffanta to za ta hana ta zuwa gidan ko kuma tsakaninta da wata kawarta taga tana da wata kawa kyakkyawa tana yawan zuwa gidan taga kuna yawan zance sosai da kawarta ta to za ta san yadda za ta yi ta hana ta zuwa saboda karka je ka auro ta da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya tambaye ta shin kina son hakan yace kwarai kuwa inna sai annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna zalika la yahillu li ai in aure ki kuma in aure yar uwarki to bai halarta ba gare ni fa qultu tace sai nace masa fa inna nuhaddasu to ai mu an ba mu labari annaka turidu an tankiha binta abi salama cewa kai kana so kana nufin zaka auri yar abu salama qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ta binta ummi salama kina nufin yar gidan ummi salama qultu sai nace na'am kwarai kuwa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace law annaha lam takun rabibati fi hijri aida a ce ita bata kasance agolana wata suke cikin gidana ba ma halatli duk da haka ni da bata halatta gare ni ba innaha labnatu akhi min ar-raba'a domin cewa ita yar dan uwana ne na shayarwa arda'at ni wa aba salamata suwaiba akwai suwaibatu suwaibatul aslamiyya baiwar abu sufyan ta shayar da ni kuma ta shayar da abu salama wala ta'aridna alayya banatikunna kada ku riga bujirowa gare ni ƴaƴanku wala akawatikunna wala ƴan uwanku in ji annabi sallallahu alaihi wasallam qala urwatu wanda ya ruwaito hadisin daga gare ta sai yake yin bayani game da wannan suwaiba din nan da aka ambata urwatu dan zubairu dan dan awwamu shine ya ruwaito hadisin daga gare ta shi kuma urwa dama almajirin matan gidan annabi ne sallallahu alaihi wasallam saboda yana shigowa wajen nana Aisha saboda nana Aisha kanwar mahaifiyarsa ne mahaifiyarsa sunanta Asma'u bintu Abi Bakr baban su daya da mahaifiyarsa da nana Aisha baban su daya duka ƴaƴan sayyidina Abu Bakr ne to yana yana shigowa kai tsaye gun nana Aisha yana daukar ilimi shi Urwatu Urwatu dan Zubairu a ta imamu na Malik mafiya yawan hadis hadisan nana Aisha da imamuna malik ya kawo a cikin muwadda mafiya yawansu ta hanyar shi urwatu urwatu dan zubairu sai urwatu yake yin bayani wa suwaybatu ita wannan suwayba da aka ambata a cikin hadisi maulatun li abi lahab bararriyar baiwa ce ta abu lahab wane ne abu lahab kowa ya san shi anan ko na cikin tabbat yada abu lahab din nan yaya suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh baffansa ne da abu lahab da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam babansu ɗaya kaji kusanci ba da a ce kusanci shi ke rabautar da mutum ba wai biyayya ba iya kusanci kawai ka ƙin biyayya sai sa ka rabauta da abu lahab ya rabauta fiye da dubu ɗin nan da muke nan saboda me saboda shi fa wato sun fito ta tsatso guda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zauna cikin tsatso guda da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tsatsan abdul muttalib sun zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan aka sannan abu lahab ya fito mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya fito ta wannan tsatsan ne mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam ya haife shi kuma abu lahab shi ma ya haifi abin da ya haifa amma da bai yi imani ba fa yana nan yanzu haka a wuta to da kada kusanci cewa kai dan malam wane ne ko kai dan kai jikan wane ne yasa ka kiwa Allah biyayya ganin aiki kakanka ana ana masa kyakkyawan zato na dacewa duniya da lahira kada wannan yasa kai kuma ka kibin Allah so yaba dinnan bararriyar baiwar Abu Lahab ce kana Abu Lahab a taqaha Abu Lahab ya yantar da ita fa arba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma mata Abu Lahab yayin da Abu Lahab ya mutu uriyahu ba'du ahli sai sashen iyalansa ya gan shi shine dan uwansa Abbas wanda suke baba ɗaya da shi Abbas dan Abdul Muttalib yayi mafarki da Abu Lahab a cikin a cikin baccin sa bi sharri hibati a sharrin halin da yake ciki a cikin wani mummunan hali qala lahu sai ya ce masa ma za la kita me ka hadu da shi a lahira da kaje ya kai Abu Lahab sai Abu Lahab ya ce masa lam alqa ba'adakum khairan ai tunda tunda na mutu na baro ku a duniya ba haɗu da wani alkhairi ba gara anni su ƙitu min hazihi bi itaqati suwaiba yace sai dai ni ana shayar da ni daga nan ya nuna tsakanin yatsun sai yace ana shayar da shi ruwa da madara ta dalilin yantar da suwaiba da yi eh kusan da yaushe ne ya yantar da suwaiba ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ita wannan suwaiba din tana wajen da ita da ummu aymana barakatul habashiya duka suna wajen dama su bayi ne suna gun da aka haifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi sauri ta je ta gaya wa uban gidanta Abu Lahab kasancewar dan uwan su ya rasu ya bar mace da ciki sun kai wajen su su goma ƴaƴan Abdul Muttalib da sai karamin kanin su ya rasu ya bar mace da ciki kaga kowa yana so yana jira ya ga abin da za a haifa din hankalinsu yana kan abin da za a haifa da sai kasance an haifi ɗa namiji ɗan da ba a taɓa haihuwar irinsa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam suwai ba sai ta tafi da murna da farin ciki ta ji ta faɗi gaban ubangida ta ce albishirinka yace me ya faru ce matar ɗan uwanka ta haihu me ta haifa ce ai ta haifi ɗa namiji wani kyakkyawa da shi dan farin ciki abu na sai ce na yanta ki jikina yan take agun bawa ba abin da za ka bashi fiye da yanci ba abin da za ka bashi ya farin ciki da shi fiye da yanci to abu lahab din nan wannan farin cikin da ya yi na minti ɗaya da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya janyo mishi a cikin wuta duk da wannan kafircin da ya yi amma kuma ya samu wani alkhairi wanda sauran yan wuta ba su samu ba tunda gashi na cikin alkur'ani Allah yana cewa ونادى أصحاب أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله yan wuta za su kira ‘yan aljanna idan wuya ta yi wuya ta ce ya ku ‘yan aljanna a fizu alaina min alma ku yayyafo mana mana daga ruwa tunda mun gan ku a cikin ni'ima ku yayyafo mana ruwa mana mu dan tsotsa ko kuma daga wani abu daga Allah da Allah ya ciyar da ku sai mala'iku su kira ce inna allaha harramahuma alal kafirin Allah ya haramta ruwan da duk wani abinci na yan aljanna to Allah ya haramta shi ga yan wuta amma kuma nan ga Abu Lahab shi kuma a cikin wutan a matsayin shi ma na katabaran kafiri a sirgumin kafiri amma a cikin wutar ana shayar da shi ruwa duk ranar litinin ba a yi masa azaba ana shayar da shi ruwa idan an duba cikin fatawul bari na ibn hajar al-asqalani akan sharhin wannan hadisin dan hadisin bukhari ya roto shi muslim ma haka to za a ga duk wannan bayani ba a yi mar azaba duk ranar litinin kuma ana shayar da shi saboda wannan farin cikin da yayi da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai ga ya yantar da baiwa amin hadisin yana kunshe da darussa masu yawa darasi na farko da hadisin yake karantar da mu shine nasihar da ummu habiba radiyallahu anha ta yi da kuma kwaɗayinta na cewa ‘yar uwarta ta shigo ta yi tarayya da ita cikin wannan alkhairi na auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu da hadisin ke karantar da mu shine faɗata da ta yi ina so wanda na fi so ya yi tarayya da ni cikin wannan alkhairi shine yar uwata za mu riƙa daga wannan ibarar cewa mata mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kallon auren su da shi a matsayin cewa wani babban alkhairi ne da Allah madaukakin sarki ya nufe su da shi duniya da lahira abu na uku da za mu riƙa daga wannan hadisin shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan din bai halatta ba gari ne to wannan yana nuna haramcin hada tsakanin ƴan uwa biyu mata ƙarƙashin mutum guda haramci idan ka auri mace to haramun ne ka auri ƴar uwarta wacce suke uba ɗaya ko wacce suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wacce suke uwa ɗaya ko wacce suka sha nono ɗaya ba za ka tara su a ƙarƙashin aurenka lokaci guda ba wato ya da kanwa amma da a ce za ka saki war yar to ya halatta ka auri kanwar warai ku ko tana raye ko tana raye ko da yake in ka in ka ta gama idda ne har a sannan tana matsayin matarka tana kammala idda in ta yi idda a yau ta kammala idda to gobe sai a daura maka aure da kanwarta uwa ɗaya uba ɗaya ya halatta eh yawo dama alqur'ani ma ya faɗi wannan cewa wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf haramun ne ku hada tsakanin yan uwa biyu uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko yan uwa na shayarwa sai dai abin da ya riga ya gabata illa ma qad salaf din nan ma a karatunmu na tafsiri na ji mun yi bayanin sa ko illa ma qad salaf din nan yawa abu na hudu da hadisin ke karantar da mu shine ita ummu habiba radiyallahu anha ta kudurci cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da khasa'isu abubuwan da Allah yake bance shi da shi shi yasa ba wai bata san cewa haramun ne hada tsakanin ƴan uwa mata din a ƙarƙashin mutum guda ba sai dai saboda ta san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu khasa'isu wato abubuwan da Allah yake bance shi da shi koma bayan sauran bayin Allah misali adadin matan da mutum zai aura dukkaninmu nan da duk sauran musulmai na duniya mata ya hudu kacal aka yadda ka aura ba a yadda ka kara da ta biyar ba amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu adadi babu adadi ba a masa adadi ba a mar iyaka ba sannan kuma yana daga cikin keɓantuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mace zo ta ce ya rasulullahi na baka kaina to ya halatta ya aure ta ko babu sadaki yawa gashi nan ubangiji yana gaya masa wa mar'atan mu'minatan wa habat nafsa lin nabiyina rada nabiyyu wan yasanki ha khalisatan laka min dunil mu'minin idan mace ta baka kanta to ya halatta gare ka ka aure ta min dunil mu'minin kuma bayan sauran mu'mini su ba su ba damar haka sai sun biya sadaki da sauran abubuwa sai sun bi process eh wannan wannan kususiyar shi ce gashi nan ma a cikin matansa akwai wacce ita ba a ma zauna an taru don ɗaura auren ba ubangiji ne da kansa kawai ya ɗaura auren shi kansa sallallahu alaihi wasallam bai san san da annabi san da Allah ya ɗaura auren ba ita ma bata sani ba kawai Allah cewa ya ya ɗaura falamma qada zaidun min hawa daran zawwajnaka aka Allah ya ce kaga wannan kususiyar ce kususiyar shi ce sallallahu alaihi wasallam to ita ummu ita wannan matarsa radiyallahu anha ummu habiba ta yi zaton cewa ko yana daga cikin kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya hada tsakanin yan uwa mata din shi yasa ta yi wannan ta yi wannan abin din ta bashi wannan ofa din ko ta bashi wannan shawarar saboda tunanin hakan amma ba wai dan bata san haramcin hada tsakanin yan uwa mata din bane ta sani abu na biyar da hadisin ke karantar da mu shine faɗata cewa ai mu an ba mu labarin cewa kana nufin zaka auri yar gidan Abu Salama Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye ce kina nufin yar gidan Ummu Salama tace eh yace a ai koda a ce ita din ba agorata bace a cikin gidana to ai duk da haka bata halarta gare ni ba to wannan yana nuna cewa haƙiƙa ita agora haramun ce ga mijin babata har abada ta haramta gare shi to anan sai malamai suke sabani saboda alqur'ani ya ce warba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wato anan idan ka auri mace kafin ta tari ka aure ta kamar yau sai ta ce sai nan da rana ita yau za ta tari kafin ranar a waɗanda suke zuwa biki a waɗanda suka zo gidan don yin biki ka zo da yamma haka ana dan shirya bikin ranar tariya sai ka ga wata irin budurwa ta wuce ya ce mata wannan fa ce a ai ta ce wacce na haifa a auren da na yi a gari kaza ana gaya maka dama ina da 'ya'ya mata da na haifa to wannan ɗin babbar ce to shi ke nan in ga dama daga nan sai ce to fa ni sai ka so sa kiya sai ka so sa kiya ce to fa amarya sai dai a yi haƙuri fa daga yau kin zama baba ita ce a ban gane ba ce a ai yar nake so shikenan warai kuwa ya ba ce ta ba in ita na saka ba shikenan ba in ita na saka shikenan ai ba neman amincewar uwa ake abu nan ba in ita na so shikenan waliyanta ne masu daurawa ba ba uwar bace uwa ko ba waliya bace yawwa to amma ubangiji ya ce idan kun riga kun tare da ita uwar to haramun ne ita yar to faɗar cewa fi hujurikum waɗanda suke cikin gidajenku sai wasu malaman suka ɗauka cewa idan agolar ba a cikin gidanka take ba za ka iya aurenta daga baya idan uwar ta mutu za ka iya auren agolar a cikin waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin haddasa na ali radiyallahu anhu eh warai kuwa to amma dai abin da jamhurin malaman musulunci suka tafi a kai shine wannan abin babu wani mafhumul makalafa a ciki faɗar cewa waɗanda suke agwalan ku waɗanda suke cikin gidajen ku agwalan ka wace ba ba a gidanka take ba ba nan ta girma ba haramun ce gare ka har abada matakar ka tare da uwarta to ita kuwa wannan yar gidan ummu salama an tare da mahaifiyarta don haka haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta dama sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallam zai aure ummu salama tace ya rasulullahi ni fa ina da ina da kishi kai ce zan miki addu'a Allah ya yi miki kishi sai sake aikowa tace a gaya mishi ita fa tsohuwa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce ai duk da haka dai na girme ki sai ce to ba tana da ƴaƴa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba komai zan rike su ƴaƴan nasa dama guda hudu ne akwai Umar akwai salamatu wayannan su ne maza matan kuma akwai durratu akwai kuma zainabu durratu ita ce wannan wacce ake faɗa a cikin wannan hadisi sunan su ɗaya da waccan durratu bintu abi sufyan kanwar ummu habiba duka sunan su durratu ibn al-asir duka ya kawo tarjamomin su a cikin littafin sa usulul gaba akwai umar dan abu salama akwai kuma salamatu dan abu salama su maza ne kuma sun ruwaito hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma shi Umar din saboda ya girma a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam na'am bayan nan akwai ita Zainab din ita ma takan ruwaito hadisai daga gun mahaifiyarta ko daga gun wata daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wasallam to hadisin har ila yau yana nuna mana haramcin auren yar gidan mutumin da kuka sha nono ɗaya da shi in dai sanda aka sha nonon da kai da shi duka shekarunku ba su wuce biyu ba kuna ƙasa da shekara biyu ma'ana ba a yaye ku ba kai ka sha nonon mace ta shayar da kai shi ma ta shayar da shi to ƴaƴansa haramun ne gare ka da shi da ɗan uwanka da kuka fito ciki ɗaya duk ɗaya ne ba za ka auri ƴaƴan shi ba kamar yadda dai alƙur'ani ya nuna kamar yadda kuma ya zo kai a cikin sunnar annabi alaihi salatu wassalam hadisi na ƙarshe a cikin babin ina ganin shi zamu karanta daga shi sai addu'a an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Hurairah idan Allah ta bada gare shi yace la yujma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha ba a hada tsakanin mace da ƴar uwar babanta wala bainal mar'ati wa kharija wala tsakanin mace da yar uwar mahaifiyarta ba za ka hada mace da ummarta lokaci guda ba amma idan ka saki ita ɗayar to daga baya wasu malaman suna ganin za ka iya auren ɗayar amma hada tsakanin su lokaci guda wannan haramun ne insha Allah in Allah ya kai mu a karatu na gaba za mu ƙara bayani insha Allah akan abubuwan da hadisin ya kunsa na fikihu akwai zantutukan malamai da dama a har ma ibn al-munzir yana cewa babu wani sabani akan wannan wasu mutane ne daga cikin khawarij su kaɗai ne suke ganin halaccin wai mutum zai iya haɗawa ɗin amma babu sabani tsakanin sauran malamai na ahlus sunna wal jama'a insha Allah a karatunmu na gaba za a fara da jawabi akan wannan da fatan Allah ya dakatar da mu Allah ya ba mu ilimi mai yawa mai amfani mai albarka Allah ya fahimtar da mu abin da zai amfane mu Allah ya amfana da mu da abin da muka fahimta Allah ya ba mu ikon aiki da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله